نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا شاشدة وتا المحرم شكرة دبو أربعين دا بير hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da uku ga watan a takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ji kamalan da rahama yan uwa idan ba a manta ba a darasinmu na ƙarshe mun tsaya ne a babu tahrimi ihdadil mar'ati ala mayyitin fawqa thalathati ayyamin illa ala zawjiha babin da ya bayani game da haramcin mace ta yi wa wani namiji da ba mijinta ba iddar fiye da kwana uku wannan babi yana cikin kitabul umuril manhi anha littafin da ke bayanin al'amarin da shari'a ta hana aikata su yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babu tahrimi bai'il hadiri lil badi وتلقي الركبان وال آه والبيع والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد wannan babi babi ne da malam ya kulla shi domin ya bayani game da haramcin na farko abubuwa ne guda hudu na farko shine bai'ul hadir lil badi cinikin mazaunin gida cinikin ɗan birni cinikin ɗan gari lilbadi ga wanda yake ɗan ƙauye ga wanda yake zuwa yi don ya kawo hajarsa ya wannan surar ciniki take za mu zo mu ji ta insha ayarin kasuwanci a hanya mutum ya je ya tari 'yan kasuwan da suka taho da kaya daga ƙauyuka ko daga wasu garuruwan don su shigo da su kasuwannin birni su je su siyar sai mutum ya je ya datsa hanya ya tare ya ci taro ya siye kayan ya ba su kudin da ya ga dama kwashe-kwashe raɓa-raɓa shi kuma ya shigo da kayan cikin kasuwa ya je ya siyar yadda ya ga dama ɗan uwan fahimci wannan ko na uku walbai ala bai'i akhihi shine mutum ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa wannan shi ma haramun ne addinin musulunci ya hana shi wal khitbati ala khitbati akihi abu na hudu da babin zai haramta shine mutum ya nemi aure akan neman auren ɗan uwansa al khitba bi kasril kha abin da yake nufi shine neman aure to shi ma haramun ne mutum ya nemi aure akan neman a wani uwansa wani yana ciki ka zo ka shiga sai malai ce illa ayya azana sai dai idan ya masa izini shi na cikin ya bawa na wajen izini ce je nema ya ban masa ko ya haƙura wannan babu laifi da izinin sai je yi au yurad ko kuma ya kai application aka juyo masa da shi aka ce ba za a karɓa ba an fahimta ya je ya nema ya kai kai sai aka ce ya haƙuri da Allah ba a bashi dama ba to kaga idan an dawo da shi a lokacin bashi da wani haƙƙi yayi me yayi kilemin cewa yana da wata damar kada wani ya zo wajen wannan matar da yake neman aure saboda haka idan an mai da shi ba a karɓe shi ba to babu laifi kai da kake waje sai ka sa kai kuma idan Allah ya rabanka ce sai ka ɗauka waɗannan abubuwa guda hudu ‘yan uwa su ne babin zai mana bayani a kansu insha Allahu ta'ala za mu zo mu ji su a cikin hadisan ɗaya bayan ɗaya da yardar Allah mala ya ce hadisi na farko an anasin radiyallahu anhu qala an karɓo wannan hadisi daga babban sahabi anas dan malik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ƙala ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi hani ayyabi a habirun libadin da mazaunin gari ya yi ciniki wa mazaunin ƙauye me ake nufi da wannan shi ne lokacin da mutumin da yake a karkara ya noma abin da zai noma na abinci ko ya ɗauko hajarsa ta dabbobi ko wani abin da yake so ya shigo kasuwar birni ya zo ya siyar idan ya shigo kasuwar birni akwai wanda suke gefe a zaune galibi za ka ga su ba kayan ne da su suke kasawa ba amma suna da rumfa ko suna da shago wanda idan ka kawo kayanka kai a matsayinka na mazaunin karkara su ce koma gefe ka zauna sai su karɓa kayan su siyan maka ɗan uwa an fahimta? to wannan shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haramta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutum ya shigo da kayansa daga ƙauye mai bi shi ya matsi ya shigo ya sai da kayansa ne ya koma gida bakinsa alaikum da farashin da yake gani ya ajiye wa kayan nasa wanda yana gani idan ya sai da su aka zai samu riba alhamdulillah amma da ya shigo cikin birni akwai wanda su kuma sun ɗana maybe sai su je su karɓi kayan saboda ka sai su zaunar da shi a gefe sai su ƙara wa kayan kuɗi su sai da su akan farashin da ya fi na shi mai asalin kan yake son siyarwa ina fata an fahimta saboda shi abin da ya fi bukata shine sai da kayansa kawai ya koma gida alhamdulillah ya samu riba to amma shi wannan shi ma gani yake sai ya samu wani abu a cikin kayan kada kuma ta ba shi da komai a ciki ba shi da komai ba komai nasa a ciki kayan ba nasa bane wahalar ba tasa bace shi wancan shi ya dauka yansa ya shigo da shi to amma abin da yake so shine shi ma sai ya samu riba a ciki wani lokacin irin waɗannan mutanen sai ka samu wallahi sun fi mai kayan ma asali samun riba kuma shi bashi da komai idan an faɗi kuma bashi da faɗuwa idan an yi asara bashi da asara idan kaya sun lalace bashi da asara akai to irin wannan shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana mutum ya zamto masa kamar dillali kenan eh haka suke suna na a kasuwannin ƙauye galibi idan masu kawo kaya kasuwanni sun taho kamar yadda na gaya muku su rumfashi da su ba su da kaya sai su karɓi kayanka sai su aje a cikin rumfarsu galibi su masu kaya masu na gefe suna ta za a saya musu coca cola da shinkafa da wake shi kenan yana can yana cin abinci misali ya kawo dabbobi ne dabbar su zai ce naira dubu ishirin zai sai da ita shi kuma sai rika neman dubu talatin kamar yadda na gaya muku shi mutumin karkara abin da ya fi damuwa shi ne kawo kayansa ya sayar ya yi mai ya juya amma wannan sai ya kokarin lallai shi ma sai ya samu nasa akai irin wannan haramun ne wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata ruwayar a ta imamu muslim hadisin abu huraira annabi tsira da aminci tsara ku kyala mutane allah maɗaukakin sarki ya azurta sashinsa daga sashi yadda wancan ya ɗauko kayansa zai sayar ya samu riba ka kyala wannan da ya zo siya shi ma ya siya a cikin sauƙi ya koma gida yana murna yadda wancan ya samu riba wannan shi ma ya samu sauƙi amma kai mai naka a ciki za ka zo kai uwa da makarbiya ka ƙara wancan ka matsa wannan kuma ka takure wancan wannan ba daidai bane yan uwa ina fata an fahimta wasu daga cikin malamai suka ce idan ya kasance kayan da ake tsananin bukatar su ne a kasuwa to sannan haramcin yake shiga haka wasu malaman suka ce irin kayan yanzu misali a ce kaya ana bukatar wake a kasuwa ko shinkafa ana tsananin bukatar ta to ga mutanen karkara sun to da kaya shikenan sai mutum da sun zo sai ya karba sai ya rinka sayarwa yadda ya ga dama suka ce irin wannan sura aka hana amma sheik muhammad salal usaimin yake cewa duk ɗaya ne ko ana buƙatar kaya ko ba buƙatar kaya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wasu malamai suka ce to yanzu misali idan shi mutumin karkaran ne ya zo ya same ka ya ce ga kaya na a siyan min suka ce eh irin wannan sai ka gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana je ka sai da kayanka da kanka sai dai sura ɗaya ce kaɗai suka ce babu laifi mutum zai iya karɓa ya sayar wacce sura ce shine idan kayan daman an musu farashi kowa ya san farashinsa a kasuwa an gane kowa ya san farashin kayan naira dubu biyar biyar ne babu ƙari to irin wannan idan mutum ya kawo ya bawa wani dillali sai ya sayar masa to kaga daman farashin kayan a kasuwa sanannen abu ne saboda ka sai karɓa ka sayar amma irin kayan da babu farashi kwata-kwata ba a san farashi ba mutum sai yadda ya ga dama zai sai da su to haramun ne ya je ya karɓi kayan wani ya rinka siyan masa ya takura wancan wanda zai siya shi ma wani kuma ya matse shi yana so ya tafi gida ya hana shi don ribar kansa domin amfanin kansa to irin wannan ciniki yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi shine bai'u hadir libadi cinikin ɗan birni da ɗan ƙauye ba kuma wai sai lallai ɗan ƙauye ne zai shigo da kayan ba ɗan birni ya karɓa ya irin wannan gidogar ba a'a ko da ɗan ƙauye ne ɗan birni ya shigo da kayan ya karɓa duk ɗaya ne amma abin da ya sa aka faɗa ka saboda abin da ya fi yawa abin da ya fi rinjaye shine ɗan ƙauyen ne suke shigo da kaya ɗan birni ya me ya karɓa amma aka samu akasi ɗan ƙauye ya karɓa ɗan birni ya shigo da kaya shi ma ya irin wannan abin shi ma dai haramcin yana nan ba daidai ba wa in kana akhahu li abihi wa ummihi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce wannan ɗan birnin da ya karɓi kayan wannan mutumin karkaran ko da ɗan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya abin da ya haramun ne ɗan uwa an fahimci wannan ma'ana ko da shi wanda ya taho da kayan daga karkara ya shigo da su cikin birni zai siyar a kasuwa wannan ya je kane ne kayan ya ce ga yadda yake so a sai da su ya ƙara farashi annabi ya ce ko da uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ƙara ya kusanci kenan abin da ya haramun ne ba daidai ba ne muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi irin wannan sura yan uwa duk mutumin da yake ta'ammali yake dan shiga kasuwannin kauye zai ga yadda ake yin su eh abu ne da yake a fili maybe ku galibi ba ku shiga kasuwar kauye ne kun fi ganewa sabon gari da kawari da sauransu amma duk mutumin da ke shiga kasuwar ƙauye ya san irin waɗannan al'amura yadda ake yin su to lalle ne irin waɗannan abubuwa da ake yi a samu shugabannin kasuwanni a faɗakar da su su kuma su ɗauki matakin daƙile irin waɗannan abubuwan su haramta su kamar yadda shari'a ta haramta su domin ya kasance wanda ya shigo da kayan ya siyar a yadda yake so wanda ya siya kuma ya same shi a farashin da ya kamata a ce ya same shi mai sauki حديث نبي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi ɗan umar allah ƙara musu yarda shi da mahaifinsa ƙale ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce la ta talaqaw sila'a hatta yuhbata biha ila al-aswaqi wannan hadisi ya karanta mana abu na farko da, da babin ya haramta wannan kuma da muke karantawa yanzu na biyu zai karanta mana abu na biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la ta talaqaw sila'a kada ku je ku rinka kokarin taro hajoji ko kayan kasuwa da aka tawo da su za a kawo su kasuwa don a siyar ku ci dako ku ci tare ku tare su a hanya ku siye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ku yi wannan hatta yuhbata biha ila al-aswaqi ku bar su har su isa a sauke su a cikin kasuwanni kowa sai su a farashin da yake tare su din a hanya wannan laifi ne kuma shi ma kasuwanci ne na haramun da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi haramta shi yan uwa wannan shi ma abu ne sananne eh abu ne sananne galibi mutanen karkara sun fito da akuyoyi da dabbobi da hatsi da gero wani lokacin ma gona ake bin su aje a har gonar za a je a biye ka a ce eh a je a ce a farashin da aka ga dama to annabi ya haramta irin wannan idan mutum ya fito da kaya daga karkara ka je ka tare shi kuka yi ciniki ka siye ka kawo shi kasuwa ka siyar ruwayar imam al-baihaqi annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace idan mutum shi ma abocin kayan na farko da aka siyar da aka siya a wajensa aka daki hancinsa idan ya zo ya tarar da kayansa a kasuwa to fa huwa bil khiyar yana da zabi annabi ya bada wannan dama idan kuma shi ya ga dama ya ce to ba matsala tunda da na riga na siyar shi kenan ba matsala wannan ruwansa ne haƙƙinsa ne ya sarayar amma da shari'a ta bashi zaɓi ɗan uwa fahimta wannan shi zai kai mu zuwa gaba ta gaba cewa irin wannan ciniki idan an yi shi mai hukuncinsa yanzu ka kaddara mutanen karkara sun fito da kaya su tawo kasuwa su kawo su zo su siyar sai kawai wasu suka je suka tare su a hanyar suka siye musamman idan ya kasance farashin da suka sai kayan kasuwa ba ta da farashi a kansu yadda suka she kayan babu farashin kasuwa saboda haka sun daki hancin masu asalin kayan to menene hukuncin wannan cinikin hukuncinsa dai a shar'ance shine haramun ne to amma shin cinikin yayi ko bai ba ina fata an fahimta wannan tahrim din hal yaqtadi al-fasad amla shin yana hukunta yana hukunta lalacewar cinikin ko kuma babu to wannan ruwayar imam al-bahaqi da na kawo mana yanzu zata nuna muku cewa cinikin ma bai ba gaba daya saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan asalin mai kayan ya shigo kasuwa ya ga kayansa kuma ya tabbatar an daki hancinsa kaya ne da zai iya sai da su a naira dubu biyar sai aka zo aka daki hancinsa aka sai akan naira dubu uku uku shi kuma mai kayan ya shigo da su kasuwa ya zo ke sayarwa akan naira dubu takwas takwas kaga duka hancin ayyai yawa zalunci yayi yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a royal bai haƙi yace idan mutum ya shigo kasuwa ya ga kayansa haka to fa huwa bil khiyar yana da zaɓi idan ya je ya sa rigima ya ce wallahi ban yadda ba lallai sai ka bani kayana na baka kuɗinka yana da zaɓi zai iya zuwa alƙali ya ce cinikin bai ba ga hadisi ga hukunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karɓi kayansa a bashi kuɗin wannan kuma shi a bashi kayansa shi kenan to a shi kaga tunda za a lalata cinikin asali cinikin yayi kenan bai ba me dalili saboda ka'idar ciniki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masu zaɓi masu ciniki guda biyu suna da zaɓin tabbatar da cinikin ko kuma fasa cinikin malam ya tafarraka matuƙar ba su rabu ba haka ne annabi ya ce masu ciniki guda biyu da mai siya da mai siyarwa suna da zaɓi shi mai siya zai iya cewa na fasa ko da an bashi inda yana wajen yana mahallin akatin gurbin da aka kulle ciniki zai iya cewa na fasa haka nan mai siyarwa ko da ka bashi kuɗi ya karɓa matuƙar kana cikin shagonsa ko kana cikin kantinsa zai iya cewa malam ban kaya na ungo kuɗinka na fasa shari'a ta bashi wannan daman albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa matakar ba su rabu ba to kun ga waɗannan da muka bayani sun rabu ko ba su rabu ba sun rabu amma kuma annabi ya ce idan ya je ga kayan sa zai iya fasa cinikin kun ga ashe asalin cinikin ne bai yi ne ba bai kulli ba kwata kwata bai kulli ba alamai suka ce irin wannan cinikin na mutum ya tafi hanya ya je ya ci dako ya ci taro ya siyo kaya shigo da su kasuwa ya sayar a yadda ya ga dama akwai cuta da cuwatuwa ta ɓangarori guda biyu cuta ta farko ta ɓangaren shi wanda ya shigo da kayan shi asalin mai kayan za ka ga galibi irin nan dukan hancinsa ake yi dukan hancinsa ake mutum ya ɓullo ya ɗan ɗauro akoyoyinsa da ragunansa guda biyu zai zo kasuwa ya samu alheri sai wani ya je ya tare shi a hanya eh sai ya tare shi a hanya sai ya siya yadda ya ga dama misali kayan za su yi dubu talatin sai ya siya dubu ishirin kaga ya zabtare masa wajen dubu goma da ya ƙara so kasuwa kenan kaga ya cuce shi ko to sannan babban matsala kuma idan ya kawo kayan kasuwa shi kuma fa sai ya ƙura riba haka ne ko sai ya ƙura riba kan ƙarshen ƙololuwar riba sai ya kai ta ya so dubu ishirin abin dubu talatin yanzu na kace tsammani zai nema sai ya ce maka hamsin kaga riba duk ta waye kenan duk ta ce ya danne wannan ya matse wannan kuma ya makure wancan shi yana tsakiya kuma yana jin daɗi to shi sai shari'a ta hana shi ka'idar ciniki kowanne irin ciniki a shari'a takan ɗora shi ne akan mizanin kada a cutar da mai siye kada a cutar da mai mai siye la darara wala darara babu cuta ga ɓangaren mai siya babu cuta ga ɓangaren mai siyarwa haka haka haka al'amarin yake ina fata yan uwa an an fahimci wannan ko to idan ya kasance kayan da za a kawo kasuwa ko abin da ya kama da haka dama shi mai siyar da kayan al'adarsa ce yawo yawo yake je nan ya je nan duk inda aka samu ya siya shi kenan ba ruwansa to irin wannan ba matsala dama asali ba kasuwa ya nufa ba yawo yake in ka ganshi a kasuwa to dan leko wayi kuma zai iya fita da kayansa to irin wannan ba shi ake bayani ba wanda kawai daman kasuwa ya tunkaro kai tsaye ya to dan ya sai da kayansa sai ka tare shi an ya kai masa wayo irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi na uku a cikin wannan babi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda kun ga a cikin abubuwa guda hudu mun samu guda nawa kenan guda biyu ko yawa mun samu cinikin dan birni da mutumin kauye ko sannan mun samu me hana zuwa a tare masu shigo da kaya cikin birni to yawwa yanzu za mu samu na uku insha Allah ta'ala mai bi hadda na hudun ma wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ƙara musu yarda shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la ta da kayan kasuwanci ku sai kayan akan hanya kada ku rinka yin wannan wala yabi habirul libadin kada ɗan birni ya yi ciniki wa ɗan ƙauye ya ce shi zai karɓi kayan sai siyan masa ta irin siffar da muka kamanta a baya faƙalar lahu tsawus ibn kaisan al-yamani alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai sai ya tambayi malamin sa abdullahi dan abbas ya ce a mala haka ne ma la ya bi hadir haka ne kuwa? ma la ya bi hadirin libadin ƙala ya ce me yake nufi da kada ɗan birni ya yi ciniki wa ɗan ƙauye wannan me yake nufi ƙala sai ya ce masa la ya kunu lahu simsaran ai ya kasance masa dillali shine simsar ya zama masa dillali ɗan tsakiya tsakaninsa da masu siyarwa ya bar shi kawai ya zo cikin kasuwa ya kasa kayansa wanda ke buƙatar kayansa ya shigo ya taya si ciniki tsakaninsa ya sai masa da kayansa shi kenan kawai wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na hudu an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تيرا دا امتي سقارة تبتا اغريش يي هاني اي يبي احابر اللباد اي تنكي سكان دان جدا ko mazaunin gida da wanda yake mazaunin ƙauye wala tanajashu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ku yi munajasha at-tanajush yan uwa shine abinda ake cewa cinikin ziri cinikin zire cinikin ɗora mutum yadda surarsa take shine yan uwa wato idan ka je siyan abu a wajen mai sai da kaya sukan yi haka a da akwai yan kore da yake da su ai don sai yan kore ko yau hain zama ana yi ko akwai yan kore saboda haka kayan waya ce yanzu misali wannan wayar ƙarshen kuɗinta shi ne naira dubu biyar misali kai tsaye idan ka je za ka sai kayan sai mai sai da kayan ya sai maka dubu bakwai ƙarshen kuɗinta dubu biyar ne sai wancan ɗan koren ya zo sai ya ɗaga wayar sai ya ce nawa za a siyan masa sai a ce masa dubu bakwai da ɗari biyar sai ce an siyan masa dubu shida da ɗari biyar ya siya an fahimta yan uwa a ta ciniki ƙarshe a ce idan bai siya haka ba shi kenan ya aje sai ya aje ya tafi to kai da za ka sai kayan kaga an zira ka kenan dole ka sai kayan ko dai dubu shida ɗari biyar ko fiye da haka an rage maka an fahimci nau'in cinikin kuwa an gane yan uwa shi wannan dan koren ba siya zai ba ya zo ne kawai dan ya zira ka kaga kayan ya wuta abin da ya kamata ka siye shi akai amma ba mai siya bane kayan dubu uku ne sai a ce maka dubu biyar ne wani ya zo a ta yi da shi a ce an siyan maka dubu biyar an siyan maka dubu an siyan masa dubu dubu biyar da ɗari biyar ce a shi da dubu biyar kawai zai iya siya kuma kayan asalinsa nawa ne dubu uku ne in ka siyan min dubu biyar na sare ya ce a'a dubu biyar da ɗari biyar zan sai maka da kayana ai ta yi ai ta yi ƙarshe sai aje kayan ya gaba to kai ka ji an ƙi saiwa da wani dubu biyar da ɗari biyar sai ka zo ka sai nawa kenan kaga ya zira ka ko asalin kayan kuma shine dubu uku shine at-tanazush cinikin ziri shi ma haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haramta wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada kuma ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwansa ciniki akan cinikin dan uwa ta bangarori guda biyu ko mai siye ko mai siyarwa ko kai da zaka sai kayan ko shi da zai siya maka da kayan duk haramun ne a yi ciniki a kan ciniki misali shi ne idan misali ni zan sai kayan mun yi ciniki da kai a matsayinka na mai kaya ka siyan min naira dubu biyar ko abin da ya kama da ka ciniki ya fada ba wai cinikin baki ba a ciniki ya fada mai bi hannu baka kuɗi sai wani zai ce shi ya siya naira dubu biyar da ɗari biyar ko dubu goma ko dubu bakwai ya ƙara wani abu akan farashin da na bayar sai kuma sai ka ce malam ungo kuɗinka na fasa siyarwa an gane sai siyarwa dawa da farashin da ya nawa to wannan cinikin shi wanda ya zo daga bayan ya aikata haramun kuma wannan cinikin nasa bai ba kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kama shi an fahimta ciniki ake na gida wani ya riga ya sai gida an sallama masa naira miliyan biyu ko miliyan uku abin da ya kama da haka sai kuma da ka zo sai ga gidan ya maka kana da wata bukata da zaka yi da shi kawai sai ka ce ka saya miliyan hudu an gane an gama ciniki an sallama maybe an yi alkawari za a kawo kuɗi ko gobe wato ba rashin kawo kuɗin ne zai yake nuna cinikin bai tabbata ba fa tunda ka sallama ka yadda an tarabi min kuma ne kai ka yadda shi ya yadda abin da ake jira an aje lokacin da za a kawo kuɗi kafin kawo kuɗin sai wani zai ƙara miliyan ɗaya ka kai da ba kawo kuɗi ba kawai sai dai ka ji a tasha ana halko ba a yi to haramun ne haramun ne kai da ka shigo daga bayan ka yi ciniki akan cinikin wani kuma sai Allah ya kama ka sai Allah ya tuhume ka ka aikata haramun babban laifi ne wannan da wanda za a siyarwa saboda ka mai biha an ba da kuɗi sai wani mai siyar mai sai da irin kayan da ka siya sai lalabo ya ce maka wannan abin da ka siya dubu biyar zan sai maka da shi dubu ɗaya da ɗari biyar an gane zan sai maka da shi naira dubu ɗaya da ɗari biyar shi kenan suka ji a ai ga arha malami in ba dubu ɗaya da ɗari biyar ba zan siya ba ban kuɗi na an go kayan ka shi kenan sai kuma zan wancan siyan masa shi ma wancan ɗin da ya kutun kutun cinikin yame ya lalace shi ma ya aikata haramun tunda ba a me ba a ai daban wancan ai ciniki akan ciniki ne wannan ai wancan misali kai radin kanka ne kaga dama kace ka fasa siyarwa amma wannan wani ne ya shigo ana cikin ciniki ya bata cinikin akwai bambanci eh wannan muna tare da kai ne ni da kai ne kawai sai in ce na fasa siyan maka amma wannan cinikin ne mun riga mun gama sai wani shigo ya lalata shi akwai bambanci akwai bambanci to yan uwa kowanne ɗaya daga cikin wannan siffofi guda biyu haramun ne ko shi ta ɓangaren mai siyan ko ta ɓangaren mai sayarwa duk wanda ya haka ya aikata abin da yake na haram wala ya bi rajulu ala bai'i akhihi wala ya khutub ala khitbati akhihi haka nan kuma haramun ne mutum ya nemi aure akan neman auren dan uwansa shi ma shine na hudu ko yawwa mutum ya nemi aure akan neman auren dan uwansa me ake nufi da neman aure a al'adance za mu kalli al'adar malam bahaushe al'ada ta malam bahaushe idan aka ce a wane yana neman aure wani irin neman aure ake nufi wanda za a ce baya kamata wani ya shigo idan aka yi idan aka yi kuɗi ko idan aka yi kuɗi in aka yi kuɗi ko aka sa rana wanne ne a ciki saboda dole wannan kalin- wannan karan a wannan al- a wannan al'amari sai an kalli urfi sai an kalli al'ada ta mutane urfin mutane menene ake nufi da idan idan iyalan ita macen suka yi maili zuwa ga wannan bangaren kaga mafi karanci kace an karbi kudin sa idan an karbi kudin sa na gani ina so an yadda ka gani kana so kaga an amince maka kenan ka neme ta ko to a lokacin an yi maili kenan to a lokacin kai kuma haramun ne ka shigo ka ce kana neman ta duk zancen da zaka je kai fa haramun ne in dai wa- wannan wannan shine gaskiya ya ayyuwa shabab ya ayyuwa shabab shine daidai eh in dai aka ce an kai kudin yarinya Allah duk zancen da zaka je kai wuta balbal kake yi duk maganar da zaka wuta balbal kake yi ba daidai bane wato wannan ka kalla ka gani ka kalla a ce an kawo kudin yarinya haramun ne ka je ka nemi aurenta ya kuma ita mata aure an gane yan uwa ya kuma wacce aka ce an daura mata aure abin da ya sana kawo wannan saboda wallahi yan uwa akwai matan auren da suna cikin gidan mazajensu suke kula wasu mazajen su kashe auren kuma su fito su auro su ana yi ko ba a yi ana yi wallahi mata aure ce mata aure ce sosai kawai sai wani ya biyo ta ta ce masa malami ba ta aure ce wai sai sai ce mata ai ya sani saboda tsaba fasikanci wai ya sani na'am a'a ba bai si ba ba shi ba ai bai bai si shi ko mata aure kuma ko ko mai aure kuma aure tana tana bai si shi wannan matar aure tana da aurenta wani ya bi- wani ya biyo ta su kulla soyayya ta kashe aurenta ta fito ta aure shi ana yi ko ba a yi shine abin da nake nufi to kaga idan misali da nake so in baku shine idan an ce mutumin da ya kai kuɗi aka ce an bashi haramun ne wani ya zo nemi aurenta ya kuma mace da take da aure wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wanda Allah madaukakin sarki lissafa su a cikin haramun akan haramun kenan to amma idan mace ba a yi maili zuwa ga wani ba misali ba a bashi wata damar da za a ce an bashi ita ba zance kawai yake zuwa bata mata lokaci ya bata wa kansa lokaci to irin wannan ko mutum nawa ne suka ji babu laifi an gane yawa kai zance kake zuwa shi ma zance yake zuwa wanda ya fi wani abin nan sai sai ya kasa wani yawa yawa shi kenan yawa in ka fi shi in ka fi shi kyauta maybe sai ka kasa shi maybe in ka fi shi iya karya hula sai ka kasa shi maybe in ka fi shi gayu sai ka kasa shi ba haka bane shi kenan shi kenan kawai ko kuma ko kuma kai ne ka nemi izinin sa e ka ganta sai kaga kana son ta ba za ka iya haƙuri ba shi da ya kai kuɗi sai ka je ka same shi ka ce da Allah wance da kake so idan ba mu ita ba zan iya rayuwa ba ina fata ba haka ake cewa ba amma fa duk ƙarya ne fa wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne eh ƙarya ne kawai da gyaran zance ne a ce in babu in babu ita ba za a rayu ba misali sai ya baka izini ya ce ka je ka neme ta wannan shi ya baka izini babu laifi in ka kasa shi ya jawo yawwa shi za mu zo mu karanta hadisin a gaba insha Allah ta'ala ko kuma mutum ya ce yana santa ya yi attempting ɗin kawo kuɗi ma sai gidan sai gidansu iyayenta suka ce a da Allah ya haƙuri ba su amince da shi ba to kaga tunda ba su amince da shi ba za a sashi a cikin lissafi ba za a sashi ba kai da kake waje sai ka je ka miƙa naka application ɗin idan an karɓa shi kenan to wannan shine saboda haka ƴan uwa mu sani cewa haramun ne haramun ne haramun ne neman aure akan neman aure ka yi haƙuri idan wani ya shiga an ba shi dama ka je ka nemi wata kada ka dage ka ce dole sai ita ka yi haƙuri ka je ka nemi wata inna ar- in- Allah ya ce inna arbi ne wasi'a ƙasa ta mai lotiya ce ga su nan ko ina da ina eh maybe idan ka nemi zaben Allah madaukakin sarki sai baka wacce tafi ta amma kada ka nace a ce maka ba kaza haramun ne ka ce dole sai kai kai dole sai ita galibi abin da yake faruwa kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wala tasalil mar'atu talaqa ukhtiha abu na gaba da aka haramta a cikin hadisin shine kada mace ta nemi mijinta ko saurayinta ya saki ‘yar uwarta, ta nemi ya saki ‘yar uwarta ko ya saki ta nemi mijinta da take aure idan suna tare kishiyar ta kenan ko saboda ya fi santa sai ta ce in dai yana so ta zauna da ita sai ya saki kishiyarta ko kuma ita wannan saboda tsabar zaƙiwa ba ta ma zo gidan ba aurenta za a amma sai ta ce sai an saki ta cikin gidan ba ana yi ba to wannan ita ma ta aikata harama annabi ya hana ta wannan yar uwa ki ji tsoron Allah ki bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ba daidai bane annabi ya ce kada mace ta nemi a sake yar uwarta litat litatfa ma fi ina'iha dan ta juye abin da ke cikin ƙwaryarta ma'ana dan duk alkhairin da ake wa ita waccan ta gidan da kyautatawa da cefane da sa sufa da kaza ya kasance yanzu ita ake wa ita waccan an dane mata an fahimta yan uwa annabi ya hana idan mace ita da mijinta ne ya ƙara aure su su biyu to kowace ta zauna da shi tsakani da Allah ke ba ki da yancin da zaki ce a saki wannan kamar yadda ita ma ba ta da yancin da ta ce mai a sake ki idan kika ga kina da wata shiga ko wani matsayi na musamman a wajensa kika yi amfani da wannan dama kika ce sai an saki wancan to ki sani kin aikata haramun kin shiga cikin abin da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya hana haka nan ke ma da yake zuwa wajen ki kin san shi yana da mata tun kafin ya san shi akwai matarsa a gida sai ki ce ke ba za ki zauna da wata matar ba sai dai saki ta gida saboda tsabar sarai da san zuciya tare kika gansu saboda kawai yana son ki yanzu sai ki ce siyasa ke ta saboda haka wani kuma idan ba a ci sa'a ba sai je saki ta gidan ya je ya aure ta ta aikata haram ba daidai bane yan uwa wannan kada kuma ta ya shiga karkashin hatta wacce za ta je wajen boka a yi mata asirin da mijinta zai saki matarsa an gane kun ga wannan aiwa fitowa ta ce mijinta mai ba ya sake ta haka ne amma wace ce sila wace ce sababi ita ce to ta shiga ciki ita ba ta shiga ciki wanda kun ga wannan indirect hanya ta fi yawa ko yawa mace ba ta fiye fitowa ta ce da mijinta saki wancan ba amma za ta yi me za ta je wajen boka ta yi duk kulumbotan da za a yi ya tsan wancan din eh kulumboto ne kala kala sihirut tafriq yana nan sunansa kenan sihirut tafriq kai daga jin farraqu abinda ba shi ke cewa farraqu shine suna ce masa sihirut tafriq sihirin da yake raba shine irin sihirin da a Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin sa a cikin suratul baqara wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr wama unzila ala al-malakaini bi babila هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه وما يفرقون به كنجبة shi ne irin sihirin da haruta maruta suke koyawa mutane a lokacin a raba tsakanin namiji da kala-kala ne gashi nan kala-kala ne eh kala-kala ne bokaye suna yi gasu nan kala-kala wani kawai sai a sa masa tsanatta a cikin zuciya duk lokacin da ya taho gida wallahi mutum sai ya rinka ji kamar wuta ake rura masa a cikin zuciya kai ba za ka sani ba sai wanda abin ya taba samu ne sannan zai baka labari kamar wuta ake sa maka a cikin zuciya an ka taho gida amma da ka fito gida sai ka ji ka fes babu abin da yake damun ka fes irin wannan wani suna wasu sukan yi amfani da karkashin murhu ko inda ake hura wuta su je su banne bannen su da sauransu duk lokacin da aka hura wuta shikenan ka ka shiga cikin tashin hankali duk lokacin da ba takatta zai ba lafiyar ta kalo amma da ya zo kusa da ita cikin jini take gashi nan wallahi yan uwa akwai irin sihirin da ake wa mace mijinta idan ya kalle ta kallon dodo yake mata yadda ka san dodo haka abin tsoro wallahi haka za da fuskarta saboda shi shaɗan ɗin zai zo rinka khayyala masa daidai fuskarta dukkanta kuma wallahi zai rinka khayyala masa kawai rinka ganin ta wani iri sihiri ne yan uwa sihiri da gaske ne ana ana yi kuma yana yi eh duk wanda ke cewa sihiri ƙarya ne ka ba a hankali ina gaya maka Allah ka ba a hankali kai dai kawai ka samu kariya daga addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai dinwa annabin Allah ma annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam an masa asiri kuma ya kama shi hadisi yana cikin Bukhari ka je ka je karanta Bukhari hadisin yana ciki wani bai Yahudi Labi ibn ibn al-Asma al-Yahudi shi ya masa ya masa sir saboda haka ana yi kuma ya kama mutum babban abin da ya kamata shine ka dauki hanya ta kariya da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam zikirin safe zikirin yamma zikirin kwanciya bacci alula lokacin kwanciya bacci duk wani azkar da ka sani ana yi na sa kaya na cirewa na shiga ban daki na fita duk waɗannan zikirin ka rike su ya kasance sun zamto kamar me kamar numfashinka to ina tabbatar maka idan kai haka insha Allah ta'ala wallahi sai dai mutum ya kalle ka shine abinda Bahaushe yake cewa ba dai mutum ba sai dai Allah Allah an kaga abu ya same ka ba dai mutum ba Allah ne eh sai dai kaddara kawai abinda Allah ya riga ya kaddara maka amma ka fi karfin sa amma a ce za a baka wani dafa'i ko wani hirji wallahi duk ƙarya ne mutum ya dafa kansa mana babu wani hirji ko dafa'i wallahi hirji da dafa'i yana cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta alqur'ani ka rinka sadaka to wallahi sai dai mutum ya jefo ya dawo kansa ya jefo ya dawo kansa Allah duk mutumin da ya rike waɗannan abubuwan inda ka san irin jifan da ake maka suke da Allah yake kare maka da kai mamaki da kai mamaki amma kada ka yadda wani cewa zai baka wani hirji ko wani dafa'i ka je ka samo kaza ka samo tsakko cikin ruwa ka samo kaza kaza ba ba a so a rinka koyawa ne duk da na ga muku yadda ake Allah Allah ya kyauta to abu ne fa din da din da fa wannan duk mun san yadda ake yi ba wallahi duk mun san yadda ake duk fa wannan ne Allah duk ba daidai bane to Allah ya saka alkhairi Allah ya samu dace yan uwa wannan abin da nake cewa shine macen da ta je aka yi wa yar uwarta asiri aka raba ta da mijinta ita ma ta shiga cikin wannan hadisi ita bayan ma shiga cikin wannan hadisi kuma ta shiga cikin masu zuwa zamboka wanda annabi ya ce sun kafircewa abinda aka sauka aka sauka masa sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu wa fi riwayatin qala wata riwaya ce wa yana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an an talaqi wa ayyabta al muhajir al arabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi hani an talaƙi game da a ƙoƙarin tarbo 'yan kasuwan da suka shigo da kayansu don kaiwa kasuwa mutum ya je ya tarbo su a hanya ya sai a farashin da bai kamata ba ya shigo kasuwa kuma ya sai a farashi mai tsada wannan haramun ne wa ayyabta al muhajiru lil arabi ko kuma mai hijira ya ce zai sayarwa da ɗan ƙauye kaya in aka ce al'arabi shine dan kauye kowanne iri abin da ake nufi da almuhajir su ne mazauna gari kenan eh yan gari kenan sai idan wani ya shigo da kaya su karba su yan masa kamar yadda muka bayanin surar dai a baya wa an tashtarit almar'ata wa an tashtarit almar'atu talaqa ukhtiha haka nan mace ta sharɗanta cewa sai an saki yar uwarta wa ayyastama ar-rajulu ala sawmi akhihi haka nan haramun ne mutum ya yi ciniki akan cinikin ɗan uwansa duk waɗannan abubuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wana ha anin najishi sannan ya yi hani game da annaji shi ne abin da muke bayani yanzu cinikin ziri kenan wani zo ya jira ka wa tasriyat haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da at-tasriya me ake nufi da at-tasriya shine dabba kamar saniya ko akuya mai shayarwa sai a ƙi tatsar nono daga hantsar ta tsawon kwana biyu ko kwana uku sai nonon ya cika yi tab sai a ɗauke ta a kai ta kasuwa an gane shi mai siya irin zai ɗauka mai hantsar ta haka take ko tana da ruwan nono sosai sai siya a haka da ya je da ya taƙa wannan sai ga fanko ne babu wannan da abu ne da ake yin sa eh abu ne da ake yin sa ko kuma za a sai da dabba sai a bata ruwan wake sai ta sha sai cikin ta yi mai ya kumbura sai a kai ta kasuwa a haka sai ka ɗauka cewa ciki ne da ita ko kuma kiwo ne da ka je gida kwana biyu sai ta ta zawayi in ta zawayar da wannan ruwan wakin ƙwarai da gaske haka ake yi da ta zawayar da wannan ruwan wakin shikenan sai cikin ta ya dawo mai yadda yake kaga wannan alhadi'a kenan yaudara kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk yayi haka ya tara nono a cikin hantsar dabbarsa ya je sai da ita a haka idan mutum ya je ya tatsi nonon sai ya ga nonon gaba ɗaya babu yadda yake tsammanin ruwan nonon ba haka yake ba annabi ya ce to mutum ya ɗauka ya dawo masa da ita eh mutum yana da zaɓi har tsawon kwana uku ka riƙe ta kwana ɗaya kwana biyu kwana uku duk kana da zaɓin da za ka dawo masa da ita idan ka dawo masa da ita idan ka riga ka tatsi nonon kai amfani da shi sai ka so masa da sa'i ɗaya na dabino in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayi ɗaya kwano ɗaya kenan na dabino sai ka bashi a matsayin mai nonon da ka tatsa haka ne ko tun da kai ma ai ka tatsa nono ka sha ba ka sha a banza ba to sai ka kawo masa mai kwano ɗaya na dabino ko kwano ɗaya na abinci a matsayin abin da ka tatsa sai ya baka kuɗinka ya karɓi dabbarsa kaga ciniki bai bai mai ba bai bai saboda akwai ta sha ta koshi abin da shi ma ka za a yi haka za a yi saboda haka sai a ɗauka sai a kai masa ci ita dama tun da ba nono ka tatsa ba idan ka ga yadda take kawai sai ka bashi dabbar sai ya baka kuɗin ka wannan shine abin da ya kamata a yi wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yabi ba'dukum ala bai ba'd kada sashin ku ya ciniki akan ciniki akan cinikin sashi wala yakhtub ala khitbati akihi kada ya nemi aure akan neman auren dan uwansa illa ayya azana lahu sai dai idan shi ne ya bashi izini kun ga abin ya fito ko annabi ya ce sai dai idan kai ne da kake ciki ka bashi izini kace je ka gwada sa'arka ya je gwada sa'a ka saka wannan bai laifi ba sai ka bashi izini amma in dai ba da izinin ka bai je to yayi haramun yayi haramun ba daidai bane muttafaqun alaihi wa hadha lafzu muslim wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi dai wannan lafazin muslim ne yan uwa a wajen neman aure akan neman aure a wannan gabar dole a faɗakar galibi yan uwa abin da ke faruwa wallahi laifin iyaye ne galibi laifin iyaye ne kuma iyayen ma musamman iyaye mata musamman iyaye mata sai a ce yarinya ai allura cikin ruwa ce mai rabo kan ɗauka allura cikin ruwa ce mai rabo kan ɗauka an san an kawo kuɗi an karɓa amma wallahi da izinin wasu iyayen yarinya take fita ta rinƙa wasu samarin sai a ce mata wai ba a san inda rana za ta faɗi ba wannan dole ne a wa iyaye faɗa aiwa iyaye nasiha a ja hankalin su tsoron Allah haramcin fa ba iya ba iya shi mai neman auren kaɗai ya shafa ba kuma da kuka bada dama taimako ne wajen saban Allah ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kun taimaka wajen saban Allah madaukakin sarki iyaye dole su sa ido akan ƴaƴansu duk yarinyar da aka ce an kawo kuɗin aurenta to dole ne iyaye su tsaya musamman mahaifi namiji dole ne ka sa ido akan ta gaskiya dan tsakani da Allah tsakani da Allah iyaye mata mafi yawancinsu ba sa taimakawa a yi tarbiya mafi yawancinsu in ka ga abu sun lalace a gida galibi iyaye mata ne sai a daɗe an abu kai uba namiji baka sani ba in ka ga abu ya bullo ta wajen ka sani to galibi abin ya fara lalacewa sai a gaya maka akwai waɗanda alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin iyaye matan suna iya kokarin su gaskiya amma wallahi ni dai gwargwadon abin da nake ji da abin da nake sani da abin da nake cin karo da shi iyaye mata ba sa taimakawa galibi a tarbiya to dole sai ka sa ido gaskiya ina take zuwa suwa ya kawayenta don wasu ina gaya muku ana iya tura ta wani gidan gidan makota su je su zance a can da wani saurayi don kakka sani an kai kudinta an yi komai amma za ta je gidan makota sauran ya je ya same ta idan ta fahimci cewa lallai ita uwar kenan ta fahimci cewa lallai wannan ya fi maiko to lokacin da za a juyar da al'amarin baka sani ba eh sai a ce yarinya ce ta ce ba ta su kuma ko shi sauran ya wani abin da ba daidai ba miskini yana je yana gani za a ce zo karɓi kuɗin sa kwarai da gaske zaka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah ya sa mu dace wa an uqbatu bin amir radiyallahu anhu an karbo daga uqba dan amir Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace almu'minu akhul mu'min mu'mini dan uwan mu'mini ne dan uwansa fala yahillu lil mu'mini baya halatta ga dukkanin mu'mini ay yabta'a ala bai'i akhihi yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wala yakhtub ala khitbati akhihi hakanan kada yayi nema aure akan neman auren dan uwansa hatta ya zara har sai shi idan na cikin ne ya bari ya kauce da kansa ya kai kuɗi ya ga wani abin da ba daidai ba ya fasa ya kauce ya zuta wani sai iya sa kai babu laifi insha Allah ta'ala rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi babu nahyi an ida'ati al-mali fi ghairi wujuhi allati azina ash-shar'u fiha babin da zai bayani game da shari'a ta yi hani an ida'ati al-mali game da tozartar da dukiya almabazaranci watsar da dukiya zubar da ita inda bai kamata ba fi ghairi wujuhihi allati azina shar'u fiha ba a fuskar da shari'a ta yi izini a kashe dukiya a kansu ba yan uwa idan aka ce almabazaranci ko tozartar da dukiya shine ka sanya dukiya inda bata kamata ba abin nufi duk yawan kuɗi yan uwa ko ya kai miliyan nawa in dai ka kashe shi ta hanyar da ya kamata ba almazaranci bane an gane amma duk kankantar kuɗi idan ka ɗauka ka sashi inda bai kamata ba almazaranci ne a shari'a bari ba ku misali mutumin da ya sa kuɗi mai yawa masu yawa ya je ya gina masallaci ko ya gina rijiyar bohol ko ya gina wani abin da mutane suke amfanuwa da shi miliyoyin kuɗi ya sa wannan almazaranci yayi amma mutumin da ya sa naira ɗari da hamsin ya sai sigari ba ta kai ɗari da hamsin ne yanzu ni ban san kuɗin sigari ba yanzu ban sani ba ko ta kai naira ɗari ko ta wuce to kaga dai na san da ba ta kai ɗari biyar ba ko naira hamsin ce injiniya injiniya an yi akwai sigari naira hamsin ko yanzu da wahala gaskiya da wahala to abin nufi dai kaga in ka ɗauki mutumin da ya kashe naira miliyan ɗari a wajen gine-gine wadda za a yi masa wasu sai a ce la tubazzir tabziran inda almubazziri na kanu yana cikinsu amma mutumin da ya kashe naira miliyan ɗari a wajen aikin Allah wannan ba almubazziranci sunansa ba ina fata an fahimta yan uwa saboda haka a yaren shari'a ba wai mutum ya kashe kuɗi da yawa shi ne almubazziranci ba a'a sa su inda bai kamata ba duk wani abin da kake gani ka sa ku inda bai kamata ba sunan shi albazaranci Allah madaukakin sarki baya san tozartar da dukiya hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna Allah ta'ala yarda lakum salatan hakika Allah subhanahu wataala ya yarda muku wasu abubuwa guda uku wa yakrahu lakum salasan ya kuma ƙi muku baya son ku da wasu abubuwa guda uku abinda Allah ke so guda uku ga su fa yarda lakum ya yarda muku an ta'budu wa la tushriku bihi shay'an ku bautata masa shi shi kadai kada ku hada shi da komai a cikin bauta ku kadaita Allah a maganganunku da ayyukanku da ayyukanku na ibada gaba daya sannan ku kore masa dukkanin wani abin da yake abokin tarayya ne abu na farko kenan wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu sannan ku yi riko da igiyar Allah madaukakin sarki gaba daya ku kankame ta kada ku rarrabu haka sai igiyar Allah wasu malaman su ce kalmar shahada wasu ce addinin musulunci duk zai dauka ko kalmar shahada ko addinin ita kalmar shahada dama ita ce da ita ake shiga mai addinin musulunci duk ya shafa haka saboda ku kankame addinin musulunci kankam kada ku rabu idan aka rabu to sai mu rauni sai kafirai su samu dama a kanmu ba haka Allah madaukakin sarki ce ba wa ati'u Allah wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum haka Allah ya ce kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku samu matsala wa tadhhabu rihukum duk wani karfin ku kuma sai ya tafi yanzu rabaraban kan musulmi shi ya jawo mana duk bala'in da muke ciki yanzu a cikin musulmi babu wani guda ɗaya da aka ɗauka kace shine jagora babu babu kowa ya kama gabansa shi sai Allah madaukakin sarki ce da annabinsa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle waɗanda suka rarraba addini kowa ya kama gabansa suka kasance kungiya kungiya kowa kungiyarsa kowa ɗariƙarsa kowa mazhabarsa kowa kaza ɗinsa duk gaba ɗaya kowa ji yake in ba nasa bane ba daidai bane sai Allah ce da annabi lasta minhum fi shay babu ruwanka da su irin waɗannan lasta minhum fi shay ba ruwanka da su shi sa idan musulmi ba su dawo sun haɗa kansu ba haɗin kan da ya kamata to za a samu matsala in aka ta haɗin kan uwa ba fa sai wani abu ya taso ba sai a ce wai ka ajiye naka ni ma ajiye na wani mu zuma wannan wallahi yaudara ce wai ka ajiye naka kuma ƙarya ne ba wanda zai ajiye nasa kowa da nasa a cikin zuciyarsa abin da ake bukata shine a haɗa akan abu guda biyu littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abinda ba wannan ba babu kowa ya yarda da Allah madaukakin sarki kowa ya yarda da manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abinda ba annabi mukhtalafun alaihi ba haka bane duk abinda ba Allah ba ba manzon sa ba za ga akwai sabani akan sa wani ya ce ya yarda wani ya ce bai yarda ba in dariƙa kake ji da ita wani ya yarda da ita wani bai yarda da ita ba idan kungiya ce kake ji da ita wani ya yarda da ita wani bai yarda da ita ba haka bane to amma akwai wanda yake sabani akan Allah da manzansa to sai mu shiga littafin Allah mu shiga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauki fassarar da sahabbai da waɗanda suka zo bayan su suka yi shikenan sai mu tsira su ne annabi ya ce mafi alkhairin mutane waɗanda suke rayuwa da ni sannan waɗanda suka zo bayan sannan waɗanda suka zo bayan su guda auka annabi ya faɗa to sai mu ɗauki fassarar da aka yi a wannan lokacin mu fassara alƙur'ani da hadisan annabi shikenan dan Allah ba tsira ba an tsira duk abin da ya zo maka ka kalle shi da kyau kaga akwai stamfin manzon Allah akai sallallahu alaihi wasallam akwai sa hannun annabi akai sai ka aikata shi in babu kuma sai ka rabu da shi kowa ya kawo shi ko sai ka tsira amma kana in kaza kana cewa ai kai ka rasa mawanne ne gaskiya waɗannan sun ce kaza wannan ya ce kaza ana bal da kai ana kaza da kaza zaka zaka samu matsala eh shi sa kullun nake ga matasa ka tashi ka je kai karatu kai karatu in baka ba bal wallahi zaka fara yi da ita ba ma fara ba ma fara yin bal da kai ba tukunna ƙwarai da gaske in dai baka tashi kai karatun addini ka fahimci kanka ba Allah ba a fara bal da kai ba wannan ya zaka nan ru gobe sai wancan ya zaka can ru jibi sai wancan haka sai ka kasa sai ka kasa gane ina ne ina ne gabas ina ne yamma Allah madaukakin sarki ya samu dace abu guda uku kuma da Allah subhanahu wataala ya karanta mana wanda baya so mana shine wa yakrahu lakum qila wa qala Allah madaukakin sarki baya so mu rinka yin qila wa qala ai da wata ma ana faɗa ko shine jita jita shiga cikin abin da babu ruwanka eh in ka zauna babu magana sai wani ya ce kaza wani ya faɗi kaza ai wani ma kaza ya ce haka irin waɗannan su ne annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ce an nuna masa su irin azabar da ake musu irin ya sunan abin nan da ake kamar lauje lauje ake samu a sa'a nan ɗinsu gefen bakinsu a fincika a jashi a yanka shi sai ya zo kiya sannan sai a bar shi sannan a ƙara sa laujen a ɗaya ɓarin bakin shi ma a yanka annabi haka ya ga ana musu sai an kawo kiya sai a ajiye shi a sa nan gefen idansa a fasa idan a ja sai an kawo ƙiya wallahi haka annabi ya faɗa ba da kuma makaranta ba a cikin wannan hadisin da kuma makaranta su ne mutumin da zai je rinka yaɗa jita-jita ya faɗi magana da safe kan yamma ta shiga ko ina a faɗin duniya kuma ba a yi ba ba a yi yanzu ko ba a yi waya kawai zai ɗauka daddanna yana ta munna yana ta trending ai ni ne na fara rubutawa munna yake wai shi fara rubutawa wallahi dan uwa bala'i kake jawo kanka annabi ya ce Allah baya so mana wannan ba abu ne mai kyau ba wa kasratu su'al wa kasratu su'al da yawan tambaya yawan tambaya malamai suka ce su'alu ta'allut ita ce tambaya ta kure ko tambaya mara amfani amma tambaya da zaka koyi addini zaka fahimci meye tauhidi meye hukuncin a hukuncen hukuncen addini a kanka me haƙƙin Allah a kanka me haƙƙinka a kan Allah subhanahu wataala duk wannan ba laifi bane amma tambayar da babu ba ta da wani amfani kwata kwata kwata kwata me amfanin ta ko irin wannan tambayar ake nufi ko tambayar da zaka rinka yi dan kure eh akwai wanda yake zuwa wajen malami shi dan ya kura malami sai sai mai tambayar da zai kasa amsawa yau eh to wani malami kenan wai salma badalaka wai zauna ya ce duk abin da mutum yake so ya tambaye shi da abin da mutum yake so ya tambaye shi to kaga wannan ai ganganci ne shi sa annabi kira da aminci tsara sabbata a gare shi yace daga cikin abin da ya halakar da yahudawa yawan tambayoyinsu da kuma sabawa annabawansu haka ne ko yawan tambayoyinsu da kuma sabawa annabawansu amma tambaya ta ilimi babu babu matsala wasu malaman suka ce abin da ake nufi da kafartu sa'al shine tambayar mutane abin duniya ta kafuran dan mutum ya tara mutum ya ta roƙo ya ta tambaya ya ta abani to wannan shi ake nufi addinin musulunci shi ma ya haramta wannan abu na ƙarshe shine wa ida'atul mal da tozartar da dukiya shine almabazarancin ta Allah madaukakin sarki yace kada wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almabazaranci yan uwan shedani ne hakika shedan kowa ya kasance mai kafircewa Allah madaukakin sarki wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi mala ya ce wa taqaddama sharhuhu abinda yake da alaka da hadisin ya riga ya gabata ina ji anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu dora akan hadisi na biyu a cikin babu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace amin amin wannan yana tambaya ce malam tambaya ta ita ce a cikin kasuwa akwai mutanen da zaka ga ba su da kaya amma suna da samfara idan mai siya ya zo ya zaɓi abin da yake so sai ka ga sun siyar masa da kayan da ba su da shi za ka ji ana kiransa da 'yan awon igiya malam ya wannan kasuwancin yake to wannan kasuwancin ya shiga cikin ƙarƙashin a faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala tabi ma laisa indaka kada ka siyar da abin da baka da shi shi ma wannan nau'in kasuwancin haramun ne duk abin da ba naka bane baka mallake shi baka je ka sai da shi haramun ne haramun ne saboda haka awon igiya kala kala ne akwai awon igiyan da ya halatta akwai awon igiyan da bai halatta ba awon igiyan da bai halatta ba akwai irin wannan a ciki awon igiyan da ya halatta shine kamar ka je ka nemo mutum kustomomi ka kawo masa idan ya siyar da abin da zai siyar na kayan ya ɗauki wani abin da ya ga dama ya baka saboda aikin da kai masa na samun masa kustomomi wannan babu laifi ko kuma awon igiyan da shi da kansa mai kayan nasa ne sai ce wani ga kayan na a tamfan nan na baka ita a naira dubu biyar idan ka kawo kwastoma ka sayar ita a yadda ka ga dama an fahimta yan uwa wannan shi ma babu laifi kayansa ne shi ya ga dama to yanzu ya baka dama idan ka sayar da shi a dubu goma dubu bakwai dubu biyar ɗin nan ko dubu biyar dubu biyar nan da ka cire naka ne sai ka je ka amfani da su amma mutumin da kayan da ba shi da shi ya siyar wannan haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haramta wannan Allah ya samu dace abin na'am na'am masu cinikin na gane na gane eh gaskiya ne eh gaskiya ne eh wannan kayan ya shigo kasuwa? kamar kamawa ake yi amma sai an shiga kasuwa za a yi cinikin ba laifi wannan kamu ne wannan ai na'am cewa bismillah to na'am na'am eh aka to kaga wannan ai bai kamata ba wai mutum da yake neman aure ya ce da matarsa a ya ce da budurwar tasa idan ta amince za ta aure shi zai saki ta cikin gidan e kaga wannan ai ba daidai bane ba daidai bane kuma irin wannan galibi za ga idan suka Allah kan jarrabe su ita ta ita wacce zai aura kuma ta zo ta gallaza musu ta hana shi sakat eh saboda in dai mutum yayi zalunci Allah baya rabuwa da shi ba daidai bane wannan ba daidai bane na'am نعم eh a wani auction kenan shi wannan babu laifi a lokaci guda ne irin auction kenan malamai suka ce babu laifi gwanzo ba laifi wannan eh irin online ciniki kenan na gane to misali idan ya ce kamar dan kasuwa zai buɗe grup na wasu haka sai ya sa mutane da yawa sai rinka tura kaya sai ya ba ku farashi yadda ka sayar riba ta ka idan mai kayan ne ya baka dama ka tallata ka sayar a farashi kaza abin da ka samu na ɗori naka ne babu laifi ba laifi insha Allah ta'ala na'am na'am na'am shi wanda ya zo ya ce ya siyar masa ƙasa da yadda wancan ɗin ya siya a lokacin shi ne mai laifi ai mun yi wannan bayanin ko na ce da shi mai siyan da mai sayarwa kowa yana iya ciniki cikin ciniki yanzu shi mai siye kun gama ciniki ku sai ya ce zan siyan maka da shi naira dubu ne kuɗin kayan da ka riga ka siya sai ya ce maka zan siyan maka naira ɗari tara da hamsin ya rage maka naira hamsin to shi ne ya ciniki a cikin ciniki a lokacin shi ma haramun ne duk ɗaya ne da wancan babu kamar yaya shi mai siyan kamar yaya eh wanda ya bi sauƙi kenan a shi ba sauƙi ya gani ba ba shi don laifi ba shi don laifi shi da matsalar shi wanda ya siya ɗin ne ko wanda aka siyarwa ya ɗaya daga cikin su ne amma shi wanda ba ruwansu shi sauƙi ya bi sauƙi ya bi ina mu wa alaikum salam na'am eh Hmm. Eh, na gane. Hmm. Sun cire dubu biyar biyar. Subhanallah. Subhanallah. Shi ma zai kara masa wani abu. Subhanallah. kaga sun fi direban samu tunda shi zai zuba mai zai ba da balan zai yi kaza zai yi kaza wannan haramun ne haramun ne haramun ne irin masu kamasho mutum ya je ya dauki ya samu fasinja ya ce da fasinja kudin mota naira ɗari da hamsin ne amma naira ɗari da kudin mota sai ya ɗauki naira hamsin ɗin ya sa aljihun sai ba mai motar mota ka ce yanzu motar ce facewa zai gyara kai wanda hamsin ɗin da ka sa aljihun ta mai ce wannan haramun ne wallahi duk abin da ya sa aljihun sa haramun ne haramun ne Allah ya samu dace na'am daga kai shi kenan lokaci ya ƙure na'am to ya ce kamar su masu cinikin gwari mutum zai zo ya ga rago a ka sai ce ya siya zai je kawo kuɗin kafin ya kawo sai ya ga mai kuɗi a ne sai su siyan masa ka yi ciniki a cikin ciniki a wannan kai ta ba kai me yasa ka siyan masa me yasa ka siyan masa ai alƙawarin ne ba a so ka gaya masa wato wato abin da ya kamata shine abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe cewa in sadaqa wa bayyana ba haka bane idan suka yi gaskiya suka bayyana suka yi bayani tsakaninsu idan ya zo maka zai sai kayanka sai ka ce masa na siyan maka amma idan mai kuɗi ya zo a zan siyan masa ba shi kenan ba idan ya dawo da kuɗinsa sai ka bashi idan bai dawo ba mai kuɗi ya zo kayi me amma ka ce ka siya masa zai zo kawo kuɗi zo ga ka siya masa da kaya ba daidai bane ko ranka yi sharadi Allah ya sa mu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله حي على الفلاح
أكبر